والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا تفسير منوت رمضان شكرا دبو ديدة دريم قدود أربعين دبقي هجران وزوح الله صلى الله عليه وسلم دا دريم مكة زوا مدينة wadda ya da shekara shida mai lafiya a yau insha Allah za mu yi darasi ko majalasi na goma sha hudu kuma muna cikin suratu yunus jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha bakwai yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta goma sha takwas inda ubangiji ta lake cewa wa ya'buduna min dunillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
Ubangiji ta lace wasu ya'budu da min dunillah kafirai suna bauta wa wani abu ba Allah ba mushrikai suna bautan gumaka maimakon bautan ubangiji subhanahu wa ta'ala ma la yaduruhum abin da ba zai cutar da su ba in ma sun ki bauta masa wala yanfa'uhum kuma ba zai amfanar da su ba in sun bauta masa wa yaquluna suna cewa ha'ula'i wa innan kuma kan shufa'a'una inda Allah su ne masu ceton ma wajen Allah idan ne a musu wannan ko suna bauta kuma ka tare da Allah wai kuma kan kuma su za su cece su wajen Allah ta'ala maimakon su wata Allah kai tsaye ubangiji subhanahu wataala ya sa ya sa su a aljanna kai tsaye ko ya ba maza su a ceto su wai a wajen gumaka su ya tamani ceto sai suka bar bautan Allah suna bautan gunki ko suna hada bautan Allah tare da bautan gunki Allah ta ce kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam atunabbi'una Allah bima la ya'lamu kuna gaya wa Allah abin da bai sani bane fi samawati a sammai wala fil ardi haka nan a kasai bai sani ba yanzu ko za ku gaya wa Allah ta'ala wai wayannan kuma kan su za su cece ku ina Allah shi bai sani ba ko ka sani bayan ya hana ku bautan gunki ya ce ku bauta wa Allah shi kadai ya yi wannan su taku rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rahima Allah ce ku bauta masa shi kadai shi ya halice ku daga rai guda ɗaya shine annabi Adam ya halice kuma Hawwa daga annabi Adam daga za ka hadila ya da zuriyar annabi Adam maza da mata Allah ma halicin ku ya ce ku bauta masa shi kadai amma ku kuma kuna cewa akwai bautan gunki in kun bauta masa za su cece ku wajen Allah ta'ala shi ne Allah ta'ala ce yanzu ku za ku bani labarin abin da ni ban sani ba a sammai ko a kasai idan kuma kan su za su cece ku ai Allah ta'ala zai ce ku bauta kuma kallon za su cece ku wajen Allah domin wani abu da za ka bauta wa a duniya ya cece ka gaba ma zai yi da kai ƙi ne maka ma zai ranar alkiyama saboda Allah ta'ala shi kaɗai ne abin bauta babu bauta da gaskiya sai Allah sai dai in ka bauta wa Allah ne ubangiji ta'ala shi ne mai ceto ya ga dama ya ba wani ceton ka daga cikin bayin Allah amma ba daga cikin gumaka wayanda kishiyoyi ne na ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ce subhanahu sarki ya tabbatar masa ba a hada shi da abokin tarayya wataala ya daukaka gabarin shirka amma yushrikun ga abin da suke yi wa Allah shirka da shi ya daukaka gabarin abin da suke yi wa Allah shirka da shi Allah ta'ala ya ci ya fi karfin a masa shirka ya wuce a masa wato ainihin shirka saboda ka gumaka su cancanci a bauta musu tare da ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ce da suna bauta abinda baya cutar da su baya amfanar da su inda gunkin nan in baka bauta masa wa zai buge ka ko zai saka a wuta shikenan sai ka ce to ai kai kana tsoro ne to shi bai san ma ka ki ka bauta masa ba kuma inda in ka bauta masa zai saka aljanna sai ka ce to ai kana neman aljanna a wurin sa ne. to bai san ma kana bauta masa da kai da shi in duka za a je a kako a wutar jahannama wato a yanzu mun Allah ya mana rahama ba mu san ma ba ma gani ma bautan wukin an yi a baya ana ba mu tarihi a zamanin annabawa akwai masu bautan gumaka annabawa sun yi gwagwarmaya da su suka yi yaƙi tare da masu bautan gumaka aka yi wazuzzuka addinin musulunci ya tabbata a tsibirin laraba aka rusa gumaka gaba ɗaya a makka da madina babu gunki aka ci gaba da kira zuwa ga sauran garuruwa har musulunci ya shigo nan ƙasar najeriya har ya zama yanzu a najeriya arewacin najeriya su ne wanda galibinsu musulmi ina za ka ga gunki kudancin ko galibin su kirista ba bautan gumaka suke ba suna bautan yesu ne to da kan ana maganar gunki ba ai ka dinga hararo ya gunki amma yanzu za ka je wasu kasashen kuma kamar kasan indiya za ka ga gunkin kirki ana bautan gumaka kamar yadda ake ba da labari ne akwai gunki na gidaje akwai ma wanda ake yawa da shi ne za ka hau takzi aka ce a indiya ba taɓa zuwa ba in ka ce ga mota so da ya ce za ga nan abun bautarsa ga ubangijinsa nan ka kare na ture shi da kafarka kana nan kana taka shi kai baka sani ba kana ture shi Allah karka ture masa ubangijinsa ka kashi nan ka bai da hankali da shi yana yawo da shi shi yake bauta to kaga wannan babban asara ke da imuwa da rashin hankali Allah ta'ala yana ba labari a lokacin ana kukurmuya da masu wata guci gumakan nan sandararrun abubuwa ne ba sa ji ba sa gani ballanta za su amfare ka ba su da rai ba ba su san ma me kake yi ba a kishan annabi ibrahim alaihissalatu wassalam tare da mutanensa lokacin da ya musu gargadi ya musu wa'azi akan bautan gumaka suka ki su yadda ai ya juya ya ce sai ya kakkare gumaka shi ne ya ce ya kakkare gumakan gaba ɗaya sai ya bar babban sai ya rataya masa gatari amma lokacin da kafin ya ya rusa gumakan ya yi juya ya ke wajen wannan taron nasu na shirka ya ce wallahi da akidan na asnamakon ba da an kowar da mutiri ya ce wallahi sai na kakkare gumakan ku nufa juya irin kamar ka faɗi magana a zuciyarka har ta fito waje ba sai wasu sun ki za ka za ka samu gumaka an kwantar da su sai babban sai suka ce waye wanda ya yi haka da iyayen hidimu waye zai kakkare goma kan da lalle azzalimi ne wani to ne sai ai mun ji wani matashi samina fata ya tsuru mai kwallon ibrahim mun ji wani matashi yana ambaton goma kan yana aibanta su ana ce masa ibrahim shi ne wannan aiki wataƙila shi ne aka zo aka zaune shi a gaban mutane aka ce to yaya kai kai aina aikin a an tafa an ta haza fi haliyatina ya ibrahim sai ka tattare wa'annan iyayen gijin muhi sai ka kakkarya su sai sai ce a ku tambaye su babban su ne kakkarya su ku tambaye su in suna magana kuma ga gatari a kan babban babban goki ya ce shi ya kakkarya su ku tambaye shi ku tambaye su in suna magana za su gaya muku amma lokacin an ce ya nuna babbar yatsansa don da hannu ya yi abun kaga da hannunsa kenan ya su ko suna fahimtar babban gunki ba ƙarya yi ba tauriya ne yana nuna da hannunsa haka da babbar yatsa babban su da ya aikata su za nufi babban mulki babbar yatsa ita tafi ƙarfi a wajen tsarin abu ko rike abu shi kenan sai suka ji a ciyar kika amma lalle kai azzalimi ne wa sai daga bakon suka gane kai gunki fa bai zai wannan abu sai suka ce to ai baya ba sa magana ya za mu yi mu tambaye su suka sun koyar da kansu suka daga suka ce ai ba sa magana ya za mu yi mu tambaye su ba nan abin nan nabi ibrahim ya samu gaba ya ce a fata abuduna min duni lahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum yanzu za ku dinga bauta wani abu ba Allah ba wanda ba zai amfane ku ba zai cutar da ku da komai ba uffin lakum wa lima ta'buduna min duni kai ton ku me yasa kuke bauta abin da ba Allah abin da yake sandararre me zai iya maka afala ta'qilun ba ku da hankali ba ku hankalta kaga idan Allah ya rubuta mutum basira sai ka ta gano mahalicin yanzu mai bautan gunki ne kaga ba ba gidaje ne amma shi kuma gani yake wayayye ne sai dai dauke kama kai ba gidaje ne baka waye ba wani yana gunki su jira kuma yana tamanin rahamarsa daga wajen gunki aljanna wajen gunki ya tunanin gunki ne zai kare shi daga wuta daga wani azaba shi zai azurta shi to ubangiji ta ala yana cewa suna fata wani abu ba Allah ba subhanahu wa ta'ala su ne gumaka wanda ba sa cutar da su in ma ba su bauta musu ba ko ba sa amfanin da su sun bauta musu amma shaitan ya riya musu suna cewa ha'ula shufa inda ba wanda su ne masu cikin wajen Allah wanda suke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa suka ce muna bauta musu ne don su kusanto da mu a wurin Allah ai abin da zai kusantar da kaurin Allah shine ka bauta masa shi kadai kuma tare ba inda ne kai tsaye ka bauta masa to nan ne zaka samu kusanci a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala bai sanya gumaka masu ceto ba masu ceto su ne annabawa da manzanni da shahine da bayin Allah da gari nan ma za su cece ka ne idan har Allah ta'ala ya ba su izinin ceto don ceton gaba ɗaya na Allah ne wanda lahi shafafa jami'a sadakan Allah ya ga dama ya ba su ceto sai su cece ka idan a wajen Allah ake neman ceto da komi da komi ubangiji ta'ala ba abin da bai sani ba a sama da kasa sai Allah ta'ala ya ce ma kanan nasu وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون Ubangiji ta lace wa ma kanan nasu mutane ba su kasance ba illa ummatan face jama'a wahidatan guda ɗaya akan tauhidi akan musulunci tun daga zamanin annabi Adam har zuwa zamanin annabi Nuh kowa akan musulunci yake faftalaku sai suka yi sako suka rabu gida biyu wasu suka tabbata akan musuluncin wasu wasu suka kama kafirci suna bautan gumaka Allah ta ce walaula kalimatun ba don kalma ba sabakar da ta riga min rabbika daga wajen ubangijinka da cewa za a jinkirta yi musu azaba har zuwa wani lokaci ko zuwa shalkiyama da kubiya bainahum da an yi hukunci a tsakanin su fi ma fihi yaktarifun cikin abin da suke sabani a cikin sa mana da an halala da kafirin nan su kuma mu'mine da an azirta an tsiratar da su wato kafin a fara yin shirka a bayan duniya ko bautan gunki Allah halitti mutane akan fitira ne ta addinin musulunci to da haka annabi adam musulmi ne ko duk ƴaƴansa musulmi ne haka ake ta tafiya ana ta tafiya abdullahi bin abba ce tun da aka yi karni goma ba a san wani abu kafurci ba ko bautan gunki karni goma shine shekara dubu shekara ɗari ɗari sau goma kowa yana nan akan fitira fitiratan lahi lati fatara nasa alaiha la tabdila li khalqillah saboda ka Allah riga ya halitti mutane akan fitira ta addinin musulunci to ana nan ana nan bayan shekara dubu shikenan sai mutane suka yi sabani to suka kama bautan gunki wasu wasu ba tsaya akan tauhid to lokacin da aka fara bautan gunki shine zamanin da aka aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam su ma kuma bautan gunkin kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ce wasu bayin Allah ne suke da suke da su waliyai masu bautan Allah wanda duniya bata dame su ba to sai suka rasu to sai shaidan ya zo musu a mafarki yace to wa'annan bayin Allah naku kallon su ma zai ƙara muku tsoron Allah to gashi yanzu sun tafi to da haka ku yi mutum mutum din su wannan ku yi gunkin su da sura ku yi gunki da hoton su saboda in kun gansu sai ku tina da su sai ku ji tsoron Allah sai ya ƙara muku tsoron Allah shikenan sai suka je suka yi lokacin ba haramta mutum mutum ba da suka je suka yi mutum mutum ɗinsu su guda shida ne ko guda shida shi kenan kowanne da sunansa akwai suwawu akwai ya gusu akwai nasaru akwai ya uku da sauransu so da aka sai aka zo sai daga gaba bayan waɗannan sore su wanda suka yi mutum mutum ɗin sai shaidan ya take zuwa wa ƴaƴansu da jikokinsu sai ya ce iyayenku da kakanninku suna bauta waɗannan kuma waɗannan hotunan suke bautawa hukumanta ne to za ka ku bauta musu shi ke sai suka kawo bautansu sai aka samu wasu daga ciki sun bar bautan Allah sun zo suna bautan gumaka to ne aka aiko annabi nuhu alaihi salam ya zo ya musu gargadi cewa wannan bautan gunki ne Allah ta'ala shi kadai cancanta a bauta wasa in ba su bauta goma in su suka je bautan gumaka ubangiji ta'ala zai saukar musu da azaba ba za su samu kuma tsira gobe kiyama ba sai suka ce su ba za su daina addinin iyayensu da kakanninsu sai suka kama juna wasiti wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yanqus wa yuqa wa yasa wa qad adallu kathir saboda haka sai suka ce wayannan kuma kan duk a cigaba da bautar su da waddu da yanqus da yuqa da nasu to daga nan sai zamana annabi nuhu ba a karban wato ainihin da'awarsa saboda duk inda ya je da'awa wayannan za su lalata yasa annabin da yafi kowa shan wahala shine annabi nuhu don shine awwalur rusul manzo na farko za a yi ta dukan za a yi ta dukan sa a sumar da shi da kwana a sumi da hantsi rana ta dan buge shi sai farfaro kuma ya ci gaba da wa'azi kuma sai ne shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin Allah ta'ala ya ce ya zauna cikin mutanensa yana yi musu da'awa amma ƴan kaɗan ne suka yi imani ba su kai cikin jirgin ruwa ba ko jirgin ruwa ba su kai cikin sa daga lokacin da za a halakar da su za a ruwan tufana aka ce sassaka jirgin sassaka ya tafi iya mutanen da suka yi imani su ne kawai da suka fira so a lokacin an yi saɓani kenan shi kenan an samu kafurci to daga nan fafu ya dinga tafiya har zuwa yau amma har a yanzu duk wanda ka gani zo duniya mutum to ya zo ne akan ɗabi'a ta addinin musulunci Allah halitta shi da imaninsa amma in ya zo duniya ana iya canja masa shi yasa yanzu idan babanka musulmi ne aka haife ka ai ba a cewa ka musulunta ba ba a jaddada maka a ce alakana maka kalmar shahada dama already kai musulmi ne amma in kafuri ne baban mutum to ya canja masa wannan fikira ne sai a ce to a shigo da shi a shigo da shi musulunci manzo su ya ce kullu mawludi yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajjisani kowane abun haihuwa ana haifansa akan ɗabi'a ta addinin musulunci sai dai babansa in bai hude ne mai da shi bai hude in ba nasari ne mai da shi ba nasari in ba majusi ne mai da shi ba majusi bai bautan gunki ne mai da shi bautan gunki kowa yana addinin iyayensa su suke canja masa amma asali a musulmi yake zuwa ba za su yi misali da dabba ya ce kamar abin da kamar sai kamar sai bahima sun ciju bahimatan jam'a hal tuhituna lahu min jada'a kamar dabba ne take haifan yatta da cikakken halitta da ba za ka ga wani tsagon kunne ba amma bayan dabban ta ɗayan taso sai masu dabbobin su dinga tsaga musu kunne wai alamar cewa waɗannan dabbobin su amma ba da tsagon kunne aka haife su ba to haka ba da kafurci ake haifan mutane ba da musulunci ne amma idan ya taso inda ake kafurci sai sai ɗauki kafurci kaga su suka canja masa wannan wato akida ɗin ke to kaga haka mutane suke kana nasu ummatan wahid duk musulmi ne amma saɓani aka yi sai wasu suka ƙirƙiri kafurcin wasu ke tsoro wasu akan wato ainihin kafurci sau da aka sai zama na wasu suna bautan gunki allah ta ala ya koma zonni su yi gargaɗi kuma su yi albishir ga aljanna ga wanda yake da tauhidi to shine allah yake cewa ba don kalma da ta riga ta riga ba kaddaran allah da ta riga ta riga ya cewa ba zai halakar da wannan al'umman ba har sai ajalin da aka mata yayi ko kuma sai tashin alkiyama Allah ta'ala ya ce da ya gama da su da ya gama da kafirai shine da ya hukunci tsakanin masu tauhidi da masu kafirci a halakar da masu tauhidin a tabbatar da masu ainihin a halakar da masu kafirci a tabbatar da masu tauhidi a bayan kasa ko kuma idan an ji alkiyama ba don Allah ya hukunta sai an ji alkiyama zai yi hukunci ba ko zai sakamako ba da tun a duniya sai wannan sakamakon kowa ya san matsayinsa amma na riga kaddara sai an je lahira za a yi wannan hukunci shi ne ubangiji ta lace wa laula kalmatu sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yaftalimun cikin abin da suke safai daga cikin addu'o'in manzara ta sama wanda yake sallan dire akwai addu'a wanda yake roƙon cewa Allah ta'ala ya sa duk inda aka yi sabani to ya tsora shi akan gaskiya yana buɗe sallan dire da ita Allahumma rabba jibril wa mika'ila فاطر السماوات والأرض اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم ina to ya Allah ma halitti malaika jiru da Mikail da Israfil ya wanda halitti sammai da kasai ya kirkiri halittar su ya wanda yake masanin gaibu da abin da ke sarari abin da bayinka sun yi sabani ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga abin da aka yi saɓanin ya zama ina kan mai kyau don kai ne mai shewa zuwa ga tafarki wa daidaiti wannan addu'a manzon sa yana yin ta kullun da daidai kai ne take hukunci a tsakanin abin da bayinka suka yi saɓani ya Allah ka shiryar da ni akan abu mai kyau na farki madaidaici a cikin saɓani da suka yi to kaga duk inda aka je aka saba in kana addu'a sai Allah ya tsora ka akan as-siratul mustaqim wato shine tafarki wanda yake wato ainihin madaidaici to bayan kasancewa akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba shi ma kaga shine asalin sabani su wanda suke bautan gumaka suna ga akan daidai suke musulmi suna ga akan daidai suke suke kuma haka ne ko kuma wai nan yau addini yahudu suke suna ga sune daidai wani addini da tsara suna ga sune daidai duk shi ta ma sabani ne amma a cikin musulmi ma kuma ana samun sabani sai ga akwai shi'a akwai sunni akwai shi'a akwai sunni in an ce shi'a su ne waɗanda suke addinin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kwanta manzon Allah da da azzalumai da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so su kuma sun sha ba su wanda sun sha babban da duk wani musulmi wanda shi kuma ba irin wannan aqidan yake ba so suna da wani munanan aqidun da yafi wannan amma dai wannan shi yafi shahara akwai su a Iran su ne majority akwai a Lebanon suna da yawa suna da karfi akwai a Iraq suna da yawa da kasashe da yawa daga cikin kasashen Laraba kuma akwai a Najeriya wannan aqidan su daban aqidan Ahlus Sunna kuma daban sune Shi'a da Sunni to don ka zo cikin sunnin kuma su ma sai kaga su ma sun sha bamban kamar yadda shi an kanta wato ainihin mazhaba mazhaba ne sharar sadi a cikin almir al-wannihal ya ce shi a kawai ta haka su ya fi kashi saba'in da uku shi an kawai to in ka zo cikin sunnin ma sai kaga akwai yan bidiya a cikin sunni wanda su ba ahli sunnan bane ba shi an bane ko ba ahli sunnan bane amma suna da awan cewa su ma ahli sunnan to da sun bar abin da ba za su aiki a kansa da sahabbai wani ya kirkiro musu wasu bidiyoyi a kansu suke wato ainihin tafiya amma dai lamarinsu da sauƙi a kan da shi'a in dai ba 'yan bidiyan da suke ɗaukan komi ma Allah ba ne ko mutum yana iya zama Allah wai nan kuma kafurai da su fita daga musulunci ba a ma sa su a lissafin musulmi kwata-kwata to amma aƙida ta gaskiya musulunci na gaskiya shi ne wanda aka gina shi akan alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar sahabbai alkur'ani da hadisai manzon sun abi fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu wanda yake kan wannan shine wanda yake akan as-siratul mustaqim wato tafarki wanda yake madaidaici sune kuma ake cewa ahlus sunna saboda sun dinci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce wa yaquluna laula wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbih فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
بنجي تعالى ويقولون صحابتنا شوى لولا أنزل عليه آية من ربه لا أسوكر مثلا موجزة من نقوجنك بنجي جنسا إذا بايا ربوان إيتا wai manzala ta sama inda gaske shi annabi ne ba saukar masa da wata mujiza ba wanda za ta zama tana tare da shi kamar sannan annabi Musa ko hannun annabi Musa sannan sai ya sake ta ta zama maciji kuma ya dinga yawo da sannan ko hannun sai ya cire shi daga daga jikin rigarsa daga wuyar rigarsa ya dinga haske kamar rana ko ba shi taguwa irin na annabi Salihu da tsiro daga cikin dutse kuma ta zama mai rai wai da a bashi irin wannan mujizan ba faƙul ubangiji ta lace ka gaya musu inna bal ghaibu lillah Allah ta'ala shi ya san gaibu ai shi ne mai kamo jizozi ni ban san gaibu ba za a bani wannan irin wannan mujizan da kuke faɗan ko ba za a bani ba ni ban sani ba amma fantaziru ku saurari azabar Allah in kun ki ku imani inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina tare da ku ina nan ina sauraron bala'i da zai sauka muku in ba ku imani ba ai mujizozi sun bayyana ƙarya suke yi akwai mujizozin da suka fi waɗannan ba sun nemi manzon Allah ta salama ya tsaga musu wata wata ya tsage biyu inda ya cika daren goma sha hudu daren goma sha hudu kaga ya gama cika amsa kenan wata sai suka ce in kana son mu imani ka sa watan nan ya tsage biyu wannan rabin ya faɗi akan wannan dutsen rabin sa kuma ya faɗi akan wannan dutsen in kai haka za mu imani manzon Allah ta salama yayi alwala ya yi nafila raka biyar roƙi Allah ya maki ya maka wannan abu shi ke nan kuma wata sai ya tsage da wata ya tsage a ga mujiza ta tabbata idan suna so su imani za su yi sai ba su yi imani ba suka ce a dan jira ne ko rufa ido yayi eh mu tsaya mu gani mutane gefe gefen makka su shigo mutanen ƙauyuka idan sun gani to shi ke nan ya tabbata ba rufa ido ba ne in ko ba su gani ba su ya mana rufa ido ne rufa ido ya mana mu ne a nan kawai muka gani to da haka a can ba gani ba shi ke nan aka bari mutanen ƙauye suka shigo suna shigowa ko aka tambaya sai ce ai jiya wata ya tsage wani ma ka tambaye ce kun ga abin da muka gani jiya ko wata ya tsage biyu fa rabi ya faɗi nan rabi ya faɗi nan sai suka ce ka wannan tsafin nasa mai zartewa ne ba irin wanda aka saba da shi kaga ba ba imani suke son su yi ba shi ne Allah ya ce ya tashara ba su sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustaqim wata ya tsage alƙiyama ta kusa tashi wata ya tsage amma idan suka ga aya suka ga mu'jiza sai su ce wannan sihiri ne wanda yake wato ainihin mai zarcewa sihiri ne mai zarcewa to ƙarya ne kawai ba za su yi imani ba to sai suka nemi wasu abubuwa wai maza su waye musu su shine dutsen safa ya dawo zinari ko ya dawo kuɗi kaga bai ta iba kawai ke amma da dutsen safa ya zama kuɗi saboda haka yi haka wai za su yi imani sannan kuma suka ce a mayar duwatsun makka na maza su waye ɗauke su gaba ɗaya a ɗauke su daga makka ka san makka duk duwatsu ce wai ya ɗauke duwatsun sai wurin ya zama gonakai da lambu ruwa kawai a dinga ganin ruwa ga lambu na maimakon duwatsu wai manzan sa ya mutu ya yi musu wannan to ko ya musu wannan ba za su yi imani ba shi yasa ubangiji ta ala bai yi ba ai an tsaga musu wata ya fi ma ai abun mamaki akan a kawar musu da wannan zuwa zo ubangiji ta ala zai iya kawar da zuwa zai iya mayar da makkan gaba ɗayanta ta zama lambu ta zama gonakai ta zama ƙoramu amma Allah ta'ala bai yi ba domin suna tambaya ne don taurin kai ba wai don ta'annufi don su wahalar da maza su ba imani za su yi ba illa don su yi imani da sai a musu amma duk mujizar da aka bayyanar musu ba za su yi imani ba kamar da Allah ta'ala yake faɗa ta aya a wannan suran yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim wa'anda kalman ubangijin ka ta tabbata musu kalman azaba ba za su yi imani ba ko da za a kawo musu kowace irin mu'jiza ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba iri domin mutanen annabi musa da suka ƙi su yi imani allah ta halaci cikin wani dutse sai ya tsoro shi a saman sai suke ganin sa gashi kaman gajimare yana yin ƙasa ƙasa aka ce sun imani ku zuma ce na ku bi kumatin turki a taura kun imani in ba haka ba dutse nan zai faɗo kanku sai suka ce sun imani gaba ɗaya amma da aka ɗauke dutse aka ajiye shi a gefe sai suka koma suka kama kafurcinsu da shirkansu su ma wayannan mutanen makka da za a ciccibi duwatsun makka a ce za a musu ruwan duwatsun in ba su yi mai ba ce sun yi amma ana fasawa kuma za su dawo akan kafurcinsu to shine hatta rawar azaba sai sun ga azabi radadi da za a ce sama za ta yi hadiri sai hadirin sai zama wuta ana kallon ta to za a fara yayyafin wuta za a fara ruwan wuta to da duk duniyar da ba da bai imani ba amma aka ɗauke wannan azaban kuma za su sake koma kafurci su kafirai to saboda haka in an biye musu za a yi ta yin abubuwa a yi ta yi amma ba za su mai ba ba za su yi imani ba sai sa Allah ta lace duk wata mu'jiza da ka kawo musu ba za su yi imani ba in ba azaba suka gani ba a cikin suratul hijr Allah ta lace walau fatana alaihim baban min as-sama'i fa dhannu fihi yarujun la qalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qawmun masbur da a ce za a bude musu wata kofa a sama a ce saman nan ta zama kofa a ce kowa ya hawo ya dinga leka sama sai ba za mu yi imani ba sai ka buɗe mana kofa a sama mun aura mun je mun ga sammai inda ya suke sai a yi addu'a sai kofar ta buɗu sai su kama haurawa wanda ya haura su je su duba sama ta ɗaya sama ta biyu duk su je su zagaya su dawo kowa ya fita wannan kofar ya je ya gani don ya imani kaga dai wannan babban mu'jiza ce ko ka duba kaurin sammai din gaba ɗaya a buɗe musu kofa su je su gani to da idan suka zagaya suka zagaya suka dawo za su ce kai inda ma sukkirat absaruna da kofar fa'ido aka mana an rufe mana idanunmu ne fa kai mun fa sihiri ya gaba da ba wannan mutumin ya mana sihiri ne fa ba gaskiya bane abin da muka gani sai su ce rufa idon to da ba abin da za a musu su yi imani tunda ba su ga daman yin imani ba amma da yake so imani qur'ani kawai ya ishe shi mu'jiza tunda baka isa ka zo da wata magana irin sa ba duk fasaka da balaga duk wanda ya saurari alqur'ani ne ya san daga wajen Allah ne ya san mu'jiza ce ga dalilai a ciki ga hujjoji ga bayanai ga fasaha ga balaga duk a cikin alkur'ani idan alkur'ani bai sa ka imani ba me ne zai sa ka imani wa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu duk wani abu ne kuma za ka yi imani in qur'ani bai sa ka yi imani ba wani abu za a gaya maka kai imani babu shi saboda haka ba su son yin imanin ne shi yasa kawai suke ta wannan kame kame me yasa ba ai kaza ba ba ai kaza ba ai duka wannan Allah ta'ala zai iya yin sa kuma annaba idan suka nema za a yi musu amma me kawai bara ku imani bane shi yasa yasa Allah ya ce ba za su ga musu shi bai san gaiba ba shi mai isar da sako ne to abin da aka yi Allah ya hukunta sai ya isar abin da Allah ya hukunta ya isar shi ba shi ne bai kamo jizozi ba to ka gano kidan shi manzon Allah ne inda shi ne bai kawo waye sai yi sai kila ba su sai tsafi yake yi to sai in Allah ya yi ne kuma da suke kalubalantarsa suka ce ka sa dutsen safa ya zama zinari in kana son mu imani duwatsun makkan nan ka ɗauke su gaba ɗaya wurin ya zama korama ya zama gona da mu sai maza su sai ya kasa yi bai yi ba wannan shi zai nuna maka a sai watan nan da ya tsage ba shi ne ya yi ba Allah ne ya yi kuma da watan ya tsage suka nema ya tsage ma'anar tsagewan watan shine wannan annabi na ne ku gaskata shi duk abin da ya faɗa ni na aiko shi shike nan kana so ka imani za ka yi amma duk abin da aka ce ayi ayayi duk abin da sai ka tobe shi ma ko tsafi yake yi haka ba tsafi bane duk abin da ake yin daga wurin Allah ne mai yi shi kawai zai bayyana ne ya isar da wannan wannan sako ne to haka wannan ya isa bai imani ya imani sai Allah ta'ala ya ce wa idza azaqna an-nasa wa idza أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون Ubangiji ta lace wa iza a zaknan nasa rahmatan idan mun tantana mutane rahamar mu min ba'di barra a bayan cuta bayan da sun yi fama da fari da tashi hankali da cututtuka sai muka samu su sauki suka samu wadata suka samu lafiya mashakum wanda cutan min ba'di barra a bayan cuta mashakum da ta shafe su wato bayan cutuwa nan abubuwa masifu daban-daban da suka same su ba za mu canja musu mu mayar musu rahama to idza lahum makrun sai za ka samu ko suna da wani makirci fi ayatina cikin ayoyin wato lokacin da suke cikin halin kakani kai da wahala suna roƙon mu mu canja musu wannan yanayi ji ubangiji ta Allah ta yace idan muka canja musu sai su kama zagon ƙasa da makirci wa ayoyin mu su karyata ayoyin alqur'ani kuma su dinga izgilanci wa alqur'ani walillahu ka ga musu Allahu Allah asra'u makani shi ne mafi gaggawan yin hukuma a kan makirki masu makirci yana makirkin ka shi ko yana saka baka a kan makirkin naka inna rusulana haƙiƙa manzanninmu ya kutubuna su ne mala'iku ya kutubuna suna rubuta ma tamfurun makircin da kuke wanda wuce makircin da shi Allah yana nan yana rubuta mala'iku suna da suna rubuta ko za muku mummunan sakamako a kan kara na alkiyama abdullahi bin abbas ya ce an jarrabi mutanen makka da fari shekara bakwai babu ruwan sama wannan ba karamar musiba a kawai yanzu ko shekara ɗaya ne da za a tsallake mana damuna allah kiyaye da mutane sun shiga wuri shekara ɗaya kawai a ce ba a yi noma ba talaucin da za a yi da yunwa sai allah ne ta da sai aka ce shekara bakwai babu damuna allah ya jarabe su wannan saboda kafircin su har suka kusa su halaka suka shiga wani hali sai suka zo suka roƙi manzan suwa suka ce da allah ya yi addu'a allah ya kawo ruwa a samu amfanin gona shi ke nan maza zuwa ya yi addu'a ya yi musu suka masa alkawari in dai har an yi ruwan sama aka samu damuna za su yi imani maza zuwa ya yi musu addu'a aka yi ruwan sama aka samu wato ainihin yabanya aka samu amfanin gona mai kyau aka samu arziki da ni'ima shi ke nan bayan an yi wannan sai suka sake koma cikin kafin su sai sa ba abin da za ka yi masa ya yi imani ba zai yi ba saboda ya kaddara wa kansa da zai yi ba tsorin kai ne shi ke na yi addu'a masu yi ba shi na Allah ta'ala ne yake cewa idan muka ba su rahamar mu muka ɗanɗani rahamar mu bayan da sun cutu sun samu kari shekara da shekaru to sai ga shi kuma zuwa suna makircewa ayoyin mu suna inzilanci suna ainihin ƙaryata ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala ce to zai musu kuma mummunan sakamako na gaggawa akan makircin da suke kuma duk abin da suke yi manzannin mu na rubuta duk abin da suke yi to dan adam haka yake idan yana cikin rahama sai kaga kawai shi sharholiyarsa yake yi in ya shiga bala'i kuma sai kaga ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka anan ubangiji ta'ala yace yana rubuta abin da manzannin mu na rubuta abin da suke aikata na makirci manzannin su ne ainihin mala'iku ‘yan aike su ne masu wannan aiki wa inna alaikum da hafizin kiraman katibi ya alamu da mata fa'adu akwai mala'iku da suke tare da kowa mala'iku masu daraja masu tsare ɗan adam daga sharrin wasu abubuwa na ƙwari ko wani abu sannan kuma suna rubuta duk abin da mutum yake aikata akwai sahibul yamin akwai sahibul shiwa akwai na dama yana rubuta kyawun ayyuka na manya yana rubuta na hagu yana rubuta munanan ayyuka sannan kuma sun san abin da kuke aikatawa Allah yana sanar da su har ma zo a hadisin manzon sa wannan idan mutum yana so ya saba wa Allah ta'ala shi in kana son kai kyakkyawan aiki ta ke mala'ika zai rubuta da zaran kai ko kai niyan yi ka kasa ma za a rubuta maka lada ta ciki saboda ai kai niyan aikin alheri to idan ya zo zai mummunan aiki to sai mala'ikan ya ce rabbi abduka yuridu an ya'siyaka yace ya Allah bawan kai yana son ya saba maka yana so Allah sai sanar da shi shikenan sai wani tana ce farko ku kula da shi fa in fa ala faqtubuha alayhi sayyi'at in ya rubuta ku rubuta masa alhaki daya daidai abun da yayin kawai yayi wannan in ya aikata fa in tarakaha faqtubuha lahu hasanatan fa inna ma tarakaha bin jarra in bai yi wannan laifin ba to ku rubuta masa ladan ya bar wannan laifin saboda ya bari don Allah sai a rubuta masa lada kaga Allah gafurur rahim in ka yi niyya ba ka yi ba in ka yi niyya ka yi a rubuta maka alhaki in ka yi niyya ba ka yi ba kuma don Allah ka bari a rubuta maka lada in kuma wa in kuma ka kasa yi ne wato ka buga ka buga abu ya gagare ka ne to nan ne za a rubuta maka alhaki kamar kai kai ka dina da kai dina da wata mata ya gaga ka shiga kai sata ka buga ka buga ya gagare ka to za a rubuta maka alhakin kai wannan sata saboda hadisin idan taqal muslimani bi sayfayhima والقاتل والمقتول في النار قالوا هذا قاتل وما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل اخيه idan musulmi suka yi faɗa da ɗan uwansa musulmi suka kashe juna da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk yan wuta ne in ji maza suwa maza na kankalawa sai sa bai suka ce suna wanda ya kisa mun saka wanda ya kashe wuta da wanda aka kashe ba sai ce shi ma yana kwaɗayin ya kashe ɗan uwansa ne abin da ya gagare shi sai wanda ya nasara a kansa ya kashe shi na duk za su kashe wuta wani ka buga ka buga ka saba Allah ta'ala sai wani abu na laifi ya gagare ka ne ka bari to za a rubuta maka kamar kai amma in haka ne ra'ayin kanka ka ce kai ni na fasa ba kawai ba kai ne don Allah ba ko ba ya gagare ka ba to ba lada ba alhi amma in kuma tsoron Allah ka ji ka bari to nan kuma za a rubuta maka lada akan ka bar wannan sabon Allah ne to za ka malaiku suna rubutawa ubangiji subhanahu wataala ya cewa idh yatalaqqa al-mutalaqiyani عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب حسيب akwai malaiku da suke canjin aiki sai na dama sai na hagu suna canjin aiki suna tare da mutum da la'asar suke canjin aiki wanda suka wuni su tafi wanda za su kwana kuma sun zo sai da asuba ba su sake canjin aiki wanda suka kwana din sai su ba wanda suka zo da asuba su kuma su koma su je su ba ubangiji ta ala labari Allah ta'ala ce ma yanzu min qawlin illa ladayhi raqib ba abun da zaka faɗa face raqibu atidu yana rubutawa malaikan da yake tare da kai kowanne su suna siffar sa raqibun atidu mai kula da kai wanda yake tare da kai suna nan suna rubutawa saboda haka babu abin da ba sa rubutawa abdullahi bin abba ya ce ko nishi mara lafiya suna rubutawa wasu malayan suka ce sai mai abin da za a rubuta maka lada ko alhaki da su rubuta wasu suka ce komi ma ana rubuta sai an je lahira a tantance imam ahmad yana nishi bai da lafiya rashin lafiyar rasuwansa aka ce abdullahi bin abbas ya ce ko nishi mara lafiya ana rubutawa mala'iku na rubuta daga nan bai sake nishi ba har ya rasu sun karya wahalar da mala'iku sun ga gudu kuna hira kacau kacau wanda ya faɗi wannan kuna wahalar da mala'iku suna ta rubutu suna ta rubutawa ka faɗi abu mai amfani ba bara amfani ba to kaga wannan kullum kowa yana tare da wani to ka duba Allah ta'ala ya san kana wannan abu yana ganin ka sannan mala'iku kuma suna da suna rubuta duk wannan shaidu ne kuma sai a je ranar kiyama sai a nuna maka sannan gaban ka ba sun haddace abin da kake aikata zuwa sai sun ba da shaida a kan ranar kiyama cewa ka yi wannan laifi to dan lai za ka kubuta in kana ganin ka koyi wa mutane ka koyi wa Allah ina ka koyi wa mala'iku masu rubuta baka isa ba ka koyi wa gabanka hannayenka da kafafunka da idonka baka koyi wa a musu ba kuma ranar lahira za su faɗa za su ce kayi wannan laifin to kaga ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya zama yana mai muraqaban ubangiji subhanahu wataala واتقوا الله الذي تفاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا الله تعالى yana kula da kai ka ji tsoron Allah idan ma khalauta ad-dahra yawman wala taqul khalautu idan ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib in yau ka wuce jiya ta wuce garkace yau ka dan mutu ka ce ana kula fa da aikin da nake yi Allah zai kama ni akan munanan ayyukan da nayi a baya akwai mai kula da kai to ka zo mai muraqaba mai tunanin ana kulawa da kai sai ka rage abubuwan da kake na barna sai Allah ta'ala ya ce هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وترين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءت الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
ubangiji ta lafi huwa allazi yusayyirukum fil bahri fil barri wal bahr huwa allazi yusayyirukum Allah shine yake kaddara muku tafiya fil barri akarari ko hau mota ku yi tafiyan kafa ko hau raƙuma ko hau dawakai ko hau motoci da babura da keke har ko hau jirgin sama ba ku tafi a sama Allah ne yake kaddara muku wannan tafiya ba za ka ba za ku iya ba wal bahri da kuma kogi wato jirgin ruwa duk girmansa da kayan da ke ciki kuma ya dinga tafiya a ruwa waɗanda za a jefa kayan da ya in a jefa mutane a ciki ma za su nufe amma sawa jirgin ruwa yana tafiya da su ba haka na jirgin sama suna tafiya a abin da kuna tafiya a jirgin sama inda za a jefa mutum sama to faɗowa zai inda za a jefa kayansa zai faɗo amma sai a sa shi da shi da kayansa ɗin a cikin jirgin sama kuma jirgin ya tashi da su yana tafiya akan sarari akan iska kawai ya keta hazo ya wuce hazo ya wuce da abin nan gajimare ya kama tafiya a sama kuma har ya je ya sauka babu wanda ya rike su ba Allah subhanahu wataala da tsuntsaye ake misali da shi a ce tsuntsu yana yana tafiya yana karkada fukafukansa yana sahu sahu ba ya fi wannan illa rahman Allah ke ke rike da su yanzu kuma ga jiragen sama da fukafukansu suna tashi sama waye rike su Allah subhanahu wataala to shine wanda yake muku wannan ni'ima ku gode masa akan wannan nima da wata nawa ake kafin a je maka za ka je aikin haji ka je wannan garin ka kwana ka je guzurin ka ya kare ka yi noma a wata kasan kafin ka kare ta ka kama neman kuɗi wasu su makare a sudan a zuwa wasu ma je aikin haji ba su mutu wasu a dawa su makare wasu dawa jan iyalai su ba wasu kuma a dawa da iyalai in mutum ya tafi kuka sai an ga dawansa kawai amma yanzu ba awa hudu yawa uku da rabi ma in jirgi babba ne daga garin nan yola za ka je ka sauka jita awa uku da rabi a ga wannan ni'ima ce ta ubangiji ta awa hudu da rabi awa biyar duk ka isa jirgi na dawa ma haka shu kawai ka dawo kuma kai bacci a jirgi a baka abinci ka ci ka kwanta kai bacci kana bacci ga kawai sai a ce to a daura bel an zo yola za a sauka haka wannan ni'ima ta kai ni'ima ma da wahala ka bugi nan ka yi nan ga ninwa ga rana ga tuntuɗe ga ƙafafuwanka takalminka ya tsinke kare da yadda za ka yi haka ne kai ta tafiya ne a haka harka ita maka gare ka aikin amma zuwa Allah ka sauki to haka fatauci zuwa neman kuɗi ko wani abu duk Allah ya sauƙaƙe abuwa ubangiji ta zace ni ne nake tafiyar da ku a bayan ƙasa da kuma kan wato ainihin kogi ba tare da kun nitse ba sai ubangiji ta ce hatta ila kuntum fil fulki da ku kafirai a sai face kun kasance a cikin kogi a cikin abin da jiragen ruwa kun shiga cikin jiragen ruwa waje raina bihim wato sai jirgin ruwan yake gudana da sunan iltifatun ne min al-ghaiba abin da min al-khitaba ila al-ghaiba an ce hatta idza kuntum har sai kun kasance fil fulki a jirgin ruwa sai aka ce wajaraina bihim ba a ce bikum ba an koma ghaiba jirgin ruwa yana gudana da su yana tafiya da su birihin tsayyibatin da iska mai daɗi wato ka san shi jirgin ruwa yana son iska marar ƙarfi mai taushi taushi to jirgi zai tafi yadda ake so amma iska tana da ƙarfi to fa jirgin ruwa ba so za a tangaje akwai tashi hankali a ciki shine ne ke cewa ma kullu ma ya tamanna al-mar'u yudriku tajarir riyahu bima la tashrahi sufun ba duk abin da kake buri zaka samu ba jirgin abin da iska yana gudu wanda jirgin ruwa baya son haka yana kadawa da karfi jirgin ruwa ko ba haka yake so baya buri ma akwai tashi hankali da idan jirgin sama ya hau sama sai zama akwai tajimare mai karfi to za ga jirgi yana gargada gargar gargar har hankali ya tashi ba har ka dauka faduwa za a yi to kaga jirgi bai so wannan ba wani lokacin kai ma wannan sai kaga yana tafiya su kaman kana zaune a ɗakin ka kaman a ɗaki kake zaune baka jin motsi komai kuma gudu kuke yi gudun fafalaki har ku je ku isa da ba ka samu gargada to jirgin ruwa jirgin sama bai so wannan gargadan ba ba daɗi ba za ka ga duk hankali a tashi in abu ya tsanani ko wani sai ya fi tsari a wannan sa haka hankali zai tashi to kaga ba duk abin da ɗan yake buri zai samu to Allah duka shi yake wannan sai sauƙaƙe abubuwa kaga ana tafiya babu matsala gode wa Allah subhanahu wa ta'ala rihin tsayibatin iska mai daɗi mai taushi wa farihu biha su kafiran nan su farin ciki da wannan iskan na jirgin ruwa ne jirgin su yana tafiya normal yadda ake so to ana nan kawai ja'at ha rihun sai wani iskan ya zo asifun mai tsanani ya dinga kada jirgin ruwan nan malam yana tangadi hankali ya tashi ana tunanin za a kife a cikin jirgin ruwa وجاءهم الموت sai toroko ruwa ya zo musu min kulli makanin a kowane waje to shi ma ba a son toroko ruwa toroko ruwa ne ka je teku za ka ga toroko ruwa inda za ka ruwa ya taso ya wani kunya kunya kunya sai zo ya baje sai sake kuma yin sama ya kunya kunya sai zo ya baje jirgin ruwa baya son wannan wannan tashi hankali ne ko kai a bakin kogin hankali ka sai a tashi ka ga wannan wannan shi ke sa abin nan ruwa ka je yana diri ka ji kogi yana diri to wannan jirgin ruwa bai so shi ba to kawai suna cikin tafiyar ga iska mai tsanani ga torokon ruwa bin kulli makanin a kowane wuri wa zannu annahum uhida bihi kafiran nan su yi zaton su sai su yi zaton an kewaye su ma na halaka ta kewaye su ko ina yanzu kan kawai za su kife su halaka kawai sai sun gama zaton wannan to da a wallahi sai su roki Allah ya Allah ku kusa da mu lokacin ba duk wani abun bauta ya bace musu ba sa ban da manta da una illa iya ba wani abun bauta da za su tina ko kuma wani gunki da za su tina ko wani abun bautar su hayu ba za su kallo ba za su hararo shi ba ma ba za su tina shi ba sai ubangiji ta ala shi kai za su tina to da haka da'a wallahi sai su roki Allah mukhlisina lahu din suna ba su tsarkake addini a wannan lokacin suna da tauhidi yanzu Allah shi kadai ne a lokacin za su roke shi ya yi musu wannan bala'i jirgin su ya samu ya tsaya Allah ta ce la in anjaytana sai su ce idan ka kubutar da mumin hadihi daga wa'annan masihu da bala'i da na kunan da mina shakirin za mu kasance daga cikin masu waka godiya masu tauhidi haka za su ɗauka wa Allah ta'ala alkawali cewa idan ya tseratar da su daga wannan masifan to daga yanzu za su zama musulmi to ma a ƙarshe fa falamma an jahum idahu فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Bangiji ta lace falamma an jahun yayin da ya tsiratar da su, shi ke na Allah ya karbi addu'a, wannan ba ruwansa ko kai kafuri ne ya karo ƙi sai amsawa. Za su shiga bala'i ne suna yin shirka abinda Allah ba ya so, amma sun shiga bala'i kuma suka roƙi Allah ta ala sai ya amsa musu. wannan shine wanda suka ce dan adam an halitte shi a bisa cewa in ya ga tsanani da masifa ya koma zuwa ga Allah da musulmi da wanda ba musulmi ba in kaga ya bautsewa Allah ya yi wata hanya daban to yana cikin wato rahama ne da sauki yana cikin walwala amma yana shigowa bala'i to shikenan yanzu kuma sai koma ga Allah ta'ala da ya ga halaka sai kaga ya koma zuwa ga Allah ta'ala wannan ɗabi'a ce irin ta ɗan adam kuma ubangiji subhanahu wata'ala a al'adansa in ka shiga irin wannan halin komi ya yanke maka baka kallon komi sai Allah sai Allah ta'ala ya amsa maka addu'arka shine mai amsa addu'an wanda yake cikin halin lalura idan duk wani sababi ya yanke masa ba wanda yake gani sai ubangiji ta'ala sai Allah ta'ala sai ya amsa masa yake cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su to da ka Allah ta'ala shi kadai ne wanda in ka shiga wani halin tsanani komi ya yanke maka ka tabbatar da halaka ka roƙe shi sai Allah ta'ala sai ya amsa maka ya yayi maka kuma wannan bala'i kawai mutane wasu ne idan masifa ta same su sai su manta da Allah subhanahu wataala sai ga sun je suna kame kame su roƙi can su roƙi can sai ga mutum ya bar Allah yana kame kamen abubuwa amma da zaka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala zai kawo maka dauki don shine man yujibul mutarra idza da'u wanda yake amsa wanda yake halin tsanani idan ya kira shi talauci ne mai tsanani rashin lafiya ne wata musiba ne ta sauka maka rashin kwanciyar hankali rashin addini ka koma zuwa ga Allah cikin dare ka kama masa kuka ka gani komai ka cire shi a ranka sai Allah sai ka ga Allah ya kawo maka dauki إمام علي بن علي كتوى قصدت باب الرجع والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا عملي في كل نائبة يا من عليه لكف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد لقد مددت يدي في الذل مبتخرا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد فذاك كل يا بچي كبا ديري yace to ya Allah ina nufin ka gashi kowa yayi bacci ya Allah ina kwankwasa kofanka Allah ka yaye mini wannan bala'in ba zan iya jure shi ba ba zan iya ba ya Allah ya fi karfi na ba ni da akuri ba zan iya akuri akan wannan ba Allah ka jure min ka za abu ya fi karfi na Allah ka yaye min wannan bala'i ya Allah ina miƙa hannuna ya Allah kar in taje kar in zama tafe sai a wajenka koginka yana kosar da kowa yayi tabarare to Allah sai Allah ya yi masa bala'i Allah ta'ala yana son irin wannan amma mutane cewa ba su yi irin wannan addu'a ka tashi kana kuka komi kawai babu komi a gaban ka sai Allah ka zo kana roƙon Allah ta'ala ka nuna maka komi ya kulle maka kuma shi kaɗai ne mai iyaye maka wannan bala'i sai ka ga Allah ya kawo maka sauki uba jalla jalalu kuma ko kafiri ne wannan Allah yana biya masa bukata ba musulmi kawai ba ballantana a ce kai wato ainihin musulmi ne to shine ubangiji ta'ala bayan ya amsa wa su wa'annan kafirin falamma anjahum yayin da ya tsiratar da su izahum yabuna fil ardi sai gashi suna zalunci a bayan kasa bi ghairi alhaqi ba tare da gaskiya ba ma'ana sai gashi suna shirka dan shirka babban zalunci ne inna shirka da zulmun azim Allah ta ce shirka zalunci ne babba to sai kaga kuma sun koma suna shirka Allah ya yi musu bala'i su koma suna shirka zaka dan adam wani ma musulmi ne shiga wani hali ya marare cewa Allah ta'ala ya yi masa sannan sai koma kuma sakon Allah sa wanda yake da sai koma fasikancin sa ka ji tsoron Allah ka ya zama kana tare da Allah a koyaushe ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shidda idan ka san Allah kana tare da Allah a lokacin saukin rayuwa idan ka shiga tsanani ma ba sai ka roƙe shi ba ma zai zai yayi maka wannan masu zai kawo maka dauki sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma bagayukum ala anfusikum sakamakon zaluncin kuɗin da masifan zaluncin kuɗi na koma a kan to da haka duk wanda ya shirka to sakamakon shirkan zai koma kansa duk wanda ya zalunci sakamakon zalunci zai koma kansa to da haka ubangiji subhanahu wataala zai iya barin ka nan kai ta abin da kaga dama amma ko masifar fa za ta koma izuwa akan kanka ranar alkiyama Allah ta'ala yace mata alhayatid dunya ku ɗan ji daɗi jin daɗin rayuwar duniya ma'ana ta tamatta'u na mata alhayatin duniya kuna jin daɗi irin jin daɗin rayuwar duniya ne wannan mafulin mutlaq ne da bayanin nau kuna jin daɗi jin daɗin rayuwar duniya ne sun ma ilayya marji'ukum sannan makomar ku zuwa gare ni ne ku gama jin daɗin za ku koma zuwa ga Allah fa yunabbi'ukum ya ba ku labari bima kuntum ta'malun da abin da kuka kasance kuna aikata da munanan ayyuka kuma ya muku mummunan sakamako haka ma'ana jin daɗin rayuwar duniya ne yake rutsan ku kuke yin shirka da kafirci ba kwa bautan Allah ta halarci kaɗai to ku ci gaba da jin daɗin rayuwar duniya amma babu inda zai kai ku a ƙarshe za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku labarin barnan da kuka yi kuma ya muku mummunan sakamako a kansa saboda haka kar ku tsotsu da wannan jin daɗi wannan kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ne qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar ka dan ji daɗi da kafircin ka da ɗan lokaci kan kaza ma ka dan wuta ne ka sani wuta kuma in ka shige ta ba ɗan kaɗan ba ne za ka dawoma a ciki har abadan abada amma ɗan jin daɗi da za ka yi da kafircin ka kuma ɗan kaɗan ne kalilan ne na wasu ɗan kwanaki ne ko shekaru to me amfani jin daɗi wanda wahala ta jin daɗi za ta biyo baya babu amfani to za ka mu ji tsoron Allah mu riƙe a tauhidi mu riƙe addinin mu mu jizimci yi wa ubangiji subhanahu wataala da'a domin mu tsira daga azabarsa mu samu jin daɗi na jin jin jin Allah ya samu daga cikin bayin sa nagari wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh